بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم yanzu aka muna safe ranar asabar ne ranar asabar 19 ga watan ramadan hijiran manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama daga maka zuwa madina shekara 1442 wanda ya daidai da ɗaya ga watan biyar shekara ta 2021 wannan kuma an allah da shine kaset na 23 cikin tafsiri da ake gabatarwa 'yan uwa mata a wannan makaranta ta mai albarka wato darul hadithin salafiya wadda ke number 4 madarka cirar gaskiyar auzaria kaduna state nigeria kamar kullum ita darul hadithin salafiya makaranta ce da babban malamin malam albani gina a wannan gari namu na zaria kaɗai don cimma manufofinsa na da'awa da yake da fatan allah da nufi muna tafsiri da cikin suratul kahaf wanda makon da ya gabata mun ɗanyi karatu akan sura har mun karanta aya ta kai ta aya ta goma sha biyu a inda makarantu muka ce yau za mu zo za mu kanta wasu fa'idoji da wasu matsaloli da imamun ƙurɗibi ya fitar ƙarƙashin wannan aya ta shida insha Allah ta'ala bayan koko aya ta takwas insha Allah ta'ala mun kanta an a baya Allah maɗaukakin sarki yana gama da cewa a lalle ilallan Allah maɗaukakin sarki ce mana yau manzan Allah ya ja hankalin manzan Allah game da wa'azi da yake mutane na kan garewa Allah yana mai to kai ya halakar da kansa saboda bakin ciki da damuwar ba su musulunta ba mai dogon bayani a wannan karatu da ya gabata cewa a fushi don Allah abu ne da shari'a ta sani amma ka halakar da kanka da wani bai imani to shari'a ba ta da wani abun ba sannan fushi don Allah don an taba Allah to wani daga cikin abu alamar imani kamar da annabi ke cewa za ka tsamal imani man ahabba fillahi wa aghzaba fillahi wanda ya fushi don Allah yayi kauna don Allah to wannan mutum ya dan dan imani Allah samu dace aya ta gaba Allah yake cewa kuma inna ja'alna ma al-ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala Allah ce duk abin da ke bayan ƙasa mun sanya shi ya zama zinatan laha ya zama ado ne ga ita ƙasar linabluwahum dan mu jarbaci mutane ayyuhum ahsanu amala a cikin mutanen nan waye zai iya daurewa kyautata aiki fa na kowa to anan ne al-imam qurtubi yake fada wasu fa'idoci ce fihi mas'alatan karkashin wannan aya akwai mas'aloli guda biyu malici al'ula mas'ala ta farko ƙauluhu ta'ala inda Allah maɗaukakin sarki yake cewa inna ja'alna ma al'arzina tallaha linabluwakum mun sanya abin da ke bayan ƙasa ya zama ƙawa gare ta don jarumce su ma da ta zuwa ce inna ja'alna ma dinnan da aka sa wa zinatan da zina dinnan sai ce mafa'ula dukkan su mafa'ulai ne guda biyu domin kalmar ja'ala cikin nahau tana fi'i tana ta'adda ga mene maf'ulai guda biyu wannan nahau ne matsala ce ta nahau akwai af'al qulub wanda suka yi suna fa'ida suna ta'adda ga maf'ulai guda biyu wa zinatu ita kuma zina da Allah ce mun sanya ƙasa ta zama ado mun sanya abin da ke bayan ƙasa ya zama ado gaba ɗayanta me ma'anar zinatan lahadin nan wannan fankoki da aka sa ko fitilin da irin fa'i dan mamman na dinnan koko ne sai malai ce kullu ma ala wajhil ardi wasu malaman sun ce dukkan abin da ke bayan ƙasa ado ne gare ta kawai fa huwa umumun dan haka umumi ne wannan duk abin da gani a bayan ƙasa ado ne kuma ki auna ki da za a sassara wasu abubuwa sai ki gwajin yi miki ba daidai ba daidai ba yan bishiyoyin da ke anguwan duk da za a sassare sai ki garin yi wani ke wani fayau haka watakila ma ki garin yi maki faɗi duk da za a rushe gidajen da za ga duk ƙasar ba ta kyau ba sai ce li annahu dalun ala bari'ihi domin ai wannan duk abin da ke bayan ƙasar nan suna nuni ne akan wanda yi su in kika kalli bishiyar mangoro in kika ce wani injiniya ko kuma wani ba chemistry ko wanda ya kware akan wasu kimiyoyi ya zo ya maki bishiyar mangoro tashi ta kanshi ba irin ta Allah ba zai iya kun gane abin ki nufi ya zo ya nashi irin wannan wanda ba Allah ba to kaga ashe kenan ita wannan bishiyar mangoro tana nuni ga me kenan da wanda ya yi ta haka ta wannan dogayen bishiyoyin da muke da su wani ya zo ya nashi mana to shi ne ma nake cewa Allah ce zinatallah ne abin da ke bayan ƙasa gaba ɗaya saboda ai duk abin da ke bayan ƙasan yana nuni zuwa ga mene Allah maɗaukakin sarki kun ga ta ginin ka ita e injiniya ya sa siminti wane ya zana aka kwaba aka ginin nan ko to duk abin da aka ginin akwai wanda ya nashi shi simintin akwai wanda ya shi ne ita shi yashin akwai wanda yi to in mutane suna so duk su cire na Allah kasi da nasu su kikiro nasu kawai ne haka kawai ya kirkiro kawai ya nashi abin da za a gina kun fahimta to kenan dukkan wa'annan awwa tun da kaga an same su to akwai wanda ya samar da su kenan kamar ka zo ka tadda wannan ginin ne da kalwa ka ce ka ginin ya fito da kyau ba dole ka ce wanda ya gina shi ya iya ko ba ka ba to duk abin da gani akwai wanda shi to haka mu ma da kake gani da abin da ke bayan ƙasa akwai wanda yi mu gaba ɗaya wannan shine Allah madaukakin sarki Allah samu dace Malik ya qala ibn Jubair an ibn Abbas al-Imam ibn Jubair Sa'id ibn Jubair kenan da ya ruwaito daga sahabi Abdullah dan Abbas malamin sa kenan yace arada bizina ar-rijal hajo ta fassara kuma yace abinda ake nufi da zina a cikin wannan aya shine mazaji ma'ana inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha ai inna ja'alna rijala zinatan la ma'ana sun Allah ya sanya mazaje zama ado ga bayan ƙasa ina fatan fahimta to wannan fassara tashi za ta shiga ina fatan fahimta to wataƙila ta shiga ta wata fuskar da yake nufi kenan domin mazaje ai suke ɗaukan ɗawainai dukkan wannan kayanan da kake gani ɗin nan ina fatan fahimta in ga ana faɗa ƙasa da ƙasa sojojin musulmi suke in ban da karambanin turawan zamani da ake sa mata soja wai zagin mace wai soja ana gudun kilomita 15 ita ma ta shiga kai bature da karambani yake da zangayi ina fatan fahimta amma dai duk kaga ana wani yaƙi ana wani gini ana maza ke yi in kaga mace na wannan aikin to an fit da ita daga tsarin ta ne in kaga mace da bindiga ta rataya to ko dai a fim ne ko kuma an fit da ita a tsarin ta ne ko ba haka ba dan a fim da ga mace ta iya kundin bala ta iya jefa bom duk a fim ne wannan abin ina fatan fahimta ko kuma in arniya ce misali ejos ce arnan jos in ka je ka samu ko mutanen mu nan wajen abuja shi ne mace tana daukan kankare da goyo a bayanta tana hawa sama tana kaiwa kai namiji ba kai daukan wani abun ba ran da naga fara ganin wannan abu naga ikon Allah tunda mu dai anan zariya da yanki mun baka ganin mace da kankare kun san kankare ai wannan cokin da ake duwatsu da yashi din ana ɗauka kwangirin nan ba na ga mace ga goyo ga kuma kwangir a kanta riɓi riɓi ta ɗauka ta sama ba ma mace ɗaya mata da yawa sai na ga abin ba haka ya kamata ba amma kuma ikon Allah ko a lokacin matan musulmi da hijabansu suna sun shiga kasuwa wasu sun taso islamiyya ko za su ji harkokinsu na rayuwa amma arnan ne na gan suna wannan wahala na ce an shiga uku a duniya a wahala a lahira kuma a wahala kun fahimta shi sa matan musulmi su ƙara gode Allah kuma ku gode mazajenku wallahi mu musulmi duk wanda yake kara in ka ga namiji a waje yayi zufa me yake yi gida yake so ya tsare ka ga shi yayi zufa yayi zufa an jima ki fita ki kalla zaki ga wani a rana da baro yana turawa duk zafin rana ne yanzu mu kosa ne mu tashi fa yanzu ga munin zaune da fanka tana kada mu kawo muna jin sauki ko ba haka ba da mun tashi mushi gida amma wannan nan wallahi yanzu a rana yake tun ɗazu yake a rana yana tura baro ya Allah robobi yake sayarwa ko mangoro yake sayarwa ko kankana me yake kokarin wannan duka gaba daya wai ya je tsar mutuncin gidansa fa da zai je tadda matar ta je ta roƙi wani sai a faɗa ina ba da an fahimci wannan abu so kaga ashe matan musulmi ya kamata su dinga kallon wannan ni'imar da Allah ya musu idan kuma zaje suka ba ku ringa gode musu wallahi ku ringa gode musu yana ƙara masa ƙarfin gwiwa yana sa su ji ƙarin kazar-kazar amma mai gida ya kawo abu kin banza da shi ki auna ke ce kika bar aka banza da shi za ki ji daɗin wani lamari ina fatan kun fahimci wani abun Allah samu daji to shi dai ibn abbas ya ce zinatan laha shi ne mazaje kenan wa qala mujahid wa qala hu mujahid shi ma mujahid ya rawato irin wannan magana daga ibn abbas malin cewa rawa ikrama an bin jiha bin abbas hawa al imam ikrama ya roto daga ibn abbas anna zinata al-khulafa wal umara cewa zina da allah faɗa a nan su ne khalifofi da kuma shugabanni su ne inna ja'alna ma alal ardi zinatan laha sai ce su ne al-khulafa wal umara kun fahimta ma'ana irin su abubakar umar usman da sauran amir irin su abu ubaida ibn jarrah irin su irin sa'ad ibn abi waqqas irin sauran wannan umara da sauransu dai da kuma wanda za su nan gaba da a duniya na zamu zamu khalifa nan gaba da za a samu insha Allah ta'ala duk wanda su ne zina din to kun ga ibn abbas an roto magana guda biyu daga dan almashi manya akai a wani ayi ya ce a wata fasara ya ce ar-rijal su ne zina a wata fasara kuma ya ce al-khulafa wal umara ko sai ma ce kuma warawa bin abi na jihin an mujahidin an ibn abbas hawaye ga ta fassara daga ibn abi na jih daga ibn mujahid daga ibn abbas fi qauli ta'ala inda Allah ke cewa inna ja'alna ma al-ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsan amala qala sai ce al ulama zinatul ardi ibn abbas a wannan fasar kuma ce to malamai kuma sune adan ƙasa kenan ina fatan fahimta malamai to ni fa zan fi fahimta wannan lamarin ma watakila ko ba haka ba saboda duk sanda aka ce ƙasa ta wofinta ta zama babu malamai a cikinta an shiga uku a wannan ƙasa ɗin shi sa ku lura maƙiyan addini ku ji wannan magana duk wasu da suka ƙware da adawa da addini suka ƙware da adawa da mutane to in suka zo wanda suke fara bubugewa su ne malamai su suke kakkaɓewa tukuna sannan sai su duba suwa kuma shugabannin da ake jin su magana su a cikin al'umma su ma sai sun eliminating ɗinsu ina fatan fahimta duk wani miji mai ƙarfi da kaza-kaza zai iya tunani shi ma sai an kau da shi in kana so ka gane wannan ka kanta tarihi na tatarawa tatar magoliya mangolawa da suka zo wani suka fi yankawa su ne malamai a bagadaza a ranar sun yanka malamin fikir hadisi ya fi mutum dubu a rana ɗaya su ga sun kau da su a bayan ƙasa salibiyawa abin suka ga yi kenan haka tura mulkin mallaka in sun ji haka suke yanka mutane sanda suka je ƙasar saudiya ƙasar najat wannan malami kitabu taushar kitabu tauhid mai suna fatul majid a kuna da littafi mai suna fatul majid shirin kitabu tauhid shek suleiman haka suka saboda ya tsirƙe wuta saboda inda malami na addini ya ƙoshi a cikin katu ba a mai wayo fa ba kuma a yaudararsa wala da magana wala da kuɗi ba wani in wanda za ka ɓullo face yana kallon ka wato kaman kyankyaso ne akan faranti yana yawo zai ɓoye maki adi zai gama yawo ne ɓoye a wani jan ko amma ki kira to in dai malami ya kai malami duk wata kwana da za a shiga ai kwana nan ai kwana nan ai surutu a rediyo a rubuta a jarida duk za a gaba ne shi yana kallon su ne kawai sai sun gama ce to kaza fa zai rusa tsarin nasu to su sun san haka tun da yahudawa ne a lissafa suke da aka suka zo malam a trimi haka ba aka sashe da ana ake ake dafa ragada da aka aka zabarbaka shi wallahi duk suka zo haka suke ko nan Najeriya suka zo haka suka banka barar da malamai dan malamai ne suka kwamfa da su da sarakuna da ke zamanin a lokacin dan bature ba wai ya ci Najeriya ta arewa bulus bane kudancin najeriya ne samu a warwatse ba su ma da tufafi ganye suke sawa amma da ya zo nan arewacin najeriya tun daga lokoja tun da ya hauro jaba sai tar daga wasu mutane masu kyakkyawan tsari da tsarin shugabanci da tsarin sana'i tsarin mulki da komai da komai da haka an buga sosai ku je kanta tarihi da haka Allah saka wa iya kakanninmu da alheri ba waka na aka zo kawai aka same su a banza ba to matsala kawai baturi ya zo da dabar da ba mutanen ba su da shi ya zo da bindiga ba mu da bindiga ya zo da kaza da kaza da jiragen sama mu kuma duk ba wa'annan abubuwa din Allah samu dace to da haka a wannan fassara ta Ibn Abbas ce malamai su ne adam bayan ƙasa da haka da wannan nake cewa ku iyaye mata ko ɗazu da asuba ina kallon abu sai da kwalla ta fito ma ido idan ka ga wata islamiyya da ake na wajen da asuba idan ka ga an rako yaro duk mata ke rakowa sai abin ya bugi zuciya ce duk mazaje ko ne ya koma ko yanzu ya koma gadon shi ya kwanta sai dai koyi yaro wato ita ta kai shi islamiyya iyaye mata su ne da wannan responsibility kenan a hannunsu kenan in kaga an kaɗa yaro islamiyya uwa ce mace in kaga an je an sashi islamiyya uwa ce mace iyaye maza su kenan ba ruwansu da wannan matsalar ina ba ta fahimta da haka ba su biya kuɗin makaranta ba kenan bai dame su ba I'm sorry ya kamata a ce mazaje su ke ɗauka wani abu ba wani uba da yake rako ɗan shi islamiyya duk da duhu ba amma da boko ce wallahi aka sa da a mota ga fir da halamala ai haƙon jikinsu na ɓari to da haka ku yaye mata ku taimaki al'ummar nan wajen ƙyanƙya saboda al'ummar malamai kada ku zama 'yan duniya idonku a zainabu abu naira kenan kan ku zama 'yan duniya kaɗai ku riga sa 'ya'yanku su dage su yi ƙur'ani su yi hadisi kuna masu mahimmanci wani lamari ɗin duk da tana ɗanta mahimmancin ya zama malami mahimmanci san addinin Allah ya tsaya akan addinin nan in Allah zai ci riba duniya da lahira kun fahimta to amma in kuka tsaya yan ku su iya boko su iya kuɗi su samu kuɗi su kaza su kaza su yake manyan makamai shi da kuke asara su galaba shi ne sai je a rota yarinya sun haɗe ta a makaranta sai ta jin ya shiga ba sai Abuja ke da shi sai dai a waya mama an tashi lafiya amma yana gaishe kin da safan kenan ko ba haka ba to za bikin yar baffanka da Allah ka aiko da kaza sai ce hajjia kin san ba albashi ba kuma albashi nan ba isa yake ba saboda abin da ke nuna mai duniya shi kuma duniya yana gani ya dauka bayar ake ba wahala zai aikin banza ce wallahu musta'an to ibn abbas da yake cewa zina anan sune al ulama yace al ulama zinatul ardi wa qalat wannan dukkan fassarori na ibn abbas kuna jina duka suna komawa ga abu ɗaya ba wanda ke cin karo da juna innama a lokacin sai faɗo na ɓangare ne a lokacin dukkan su wa'ina idan ka cire su duniya ba za ta yi kyau ba mai ya danganta da mai magana gare shi ne sai ya faɗa mai wannan fasara ya faɗa mai wannan fasara ina fatan fahimta kamar mutum ne ce maki daga nan zai je zaria in ka ce ka bi wannan hanyar tukur-tukur za ta kai ka zaria wani yanzu ka ce a binnan wajen in ka fita ga wata hanya poli ce sai ka miƙe nan za ka kanka to wannan duk ai duk abu ɗaya kike describing har yanzu ko ba haka ba amma hanyoyi nake faɗa daban-daban da haka al-imam ibn taymiya ce muqaddima ke cewa maganganun salaf wajen tafsirin qur'ani ba sa shan bamban galifan su in ka ga ma sun saba a zahiri to ikhtilafu tanawu ne ba ikhtilafu tadad ba ikhtilafu tanawu shine faɗin nau'o'i ne ko kuma wajen siffanta wasu abubuwa ko wasu siffofi nashi ba wai fassara ce da ke cin karo da juna ba ba kama wani ya ce wannan fari wannan ya ce baki bane kin ga suna cin karo da juna ba irin wannan bane Allah samu dace malin cewa qalat firqatun aradan na'ama wal malabisa wal thimara wal khadarat wal miyah abinda ake da zina shi wannan ai shine ni'imomi kamar dabbobi da nemomi haka wal malabis da tufafi da ƴaƴan tatuwa da kuma ruwa shine zina din ji wasu malaman wa nahu hadha mimma fihi zina da abin da yake kama da wannan wanda ke akwai ado a cikin shi walam yarkul fihi aljibalu asum da aka duwa inda suke wato kuraman duwatsu wanda ga suka ba wani abu sun gunga sanan wa kullu ma la zinata fihi dukkan abin da babu ado a cikin sa kal hayyati wal aqari kamar macizai da kunamu su wannan duk ba su ga cin zina din ba in ji wasu malaman kenan ina fatan fahimta shi maciji ba zina ba ne kunama ba jina ba haka dukkan abin da ke cutarwa ce aka sani tare da shi malai cewa qawlu bil umumi aula imamu qurbi ya ce to amma fa a ɗauki ma'anar farko ɗinin cewa umumi shi fi dacewa kenan har maciji da kunama bayana bayan ƙasa ba to dukkan suna cikin zina ɗin ne saboda ma ɗin da ke ciki ai mausuliya ce da haka duk suna ciki wa na kullum ma alal ardi fihi zinatun min jihatin kuma duk abin da ke bayan ƙasa akwai ado a cin shi ta wata fuska ɗin ka kalla kai ka kalli jikin maciji da sil za ga akwai kyau shi sama ba shi ke cewa kyan ɗan maciji ko da zama mutum na da kyau bai da hali na gari ina fatan fahimta sai ce wa sun'ihi wa hikami a jin sana'ar Allah da kuma kyautata a halitta ta Allah wal aya basdun fi tasliya mali ce to kaga wannan aya shimfiɗa ce wajen rarrashi ga manzon Allah sallallahu ai la tahtamma ya muhammadin ya muhammadin sallallahu alaihi wasallam lil duniya wa ahliha ya kai annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam la tahtam bid duniya karka matsawa kanka ma duniya karka ba duniya muhimmanci wa ahliha karka matsa kanka game da ma'abota duniya ka ce wai kai sai ka tara duniya saboda kai ne annabi ko kuma a'a sai ma'abota duniya sun kusa su ne na kusa da kai wannan ba shine ma'auni ba Allah sa kun gani eh Allah ji kamal albani wataran ya kiran da malam Musa sahabi ya ce mu je mu same shi a gida kan wata matsala mun shiga ɗakin shi ne sai wace magana ce na manta ta yanzu kuwa sai mun ce to ai malam ka ce a daina maka kaza ko a daina gaisawa da kai ne ko a daina tare kan ka gama sai ce kaga in ta ku ba kwa fahimtar magana ce ba da irin ba da ku nake magana ba wannan magana ina da wasu ne wasu nake tunkuɗe wanda in ban faɗi wannan magana ba ku da kuke da gaske ba za ku zo kusa da ni ba su ne su mamaye wajen su kuma ba da gaske suke ba ya ce 'yan duniya ne za su mamaye wajen nawa su kuma ba daga suke ba ku kuma daga siyan kuke ba ku to wannan maganu muna yi da su waɗannan mutanen ne sai su kyamatuwa ku kuma ku tso kusa da mu Allah sa kun gane abin da ke nufi wato malam albani ɗan duniya ba su ne a gaban shi ba idan da ya so sai ka ga gwamna na zuwa tafsirinsa minista na zuwa wa na zuwa duk sai su wajen abin amma in ma sun fara zuwa in yi jefa wata magana duk za su gudu don lokacin suka zo su wato ‘yan a hana ruwa su ba su a ɓata ruwa ne ba don a sha ba ba za su bar usadai da ku bayan Allah da mata da a zo a ji karatu ba duk za su kawo wani ruhani ne sai an gama karatu sai su je wata tambaya gaba haɗe ta ɗauki hankalin ku zuwa waje wannan ya zo da wannan riga wannan ta zo wannan kaza wannan ta zo da wani leshi da duk koce sai ta kalla cikin ku wannan leshin zai kai sai ku goma ba in na ji alnama al'adu kuke tunani ba yanzu ana tunanin leshin nan zai kai dubu nawa ne shi za a ta lissafi kun ga wancan da ta zo kuwa billahi ai leshin ta ina jin dan dubai ne ai ta lissafi Allah sa kun fahimta galiban wayannan mutane ko wato ba addini a gaban su ba shine malai ke cewa to wannan fadin Allah din nan tasliya ne ana wa manzon Allah shimfiɗa ne kuma ana lallashin zuciya cewa fa kar ya matsa game da ma'abota duniya ba muna cewa waɗanda suke Allah ba su duniya in ba ne Allah ya sa kuma ku fahimci wannan magana kada da kin fita ki wata da mota kaza ki ce kaga irin sa nan ba ba ka muke nufi ba me wata mumina ce ma a cikin motar halal ina fatan fahimta amma ka kalli collection nasu to suna da matsala ne wa'annan mutane duk inda suka je da su da sarakunan suka je in dai collection nasu ne sai sun lalata wajen gaba ɗaya Allah sa mu dace sai Allah ce sai malaka ya ce fa inna inna ma ja'alna zalika imtihanan wa ikhtibara Allah ce malaka cewa domin Allah yana ce mashi ne mu mun sanya abin da ke bayan ƙasa na wadata da kawa da kaza da kaza da ya zama jarabawa ne li ahliha ga masu su kun san mutane da yawa sun fanci jarabawa shine idan Allah ya sa maki rashin lafiya ko talauci ko kaza wasu haka suke kallon shi da kawai jarabawa wallahi wa lokacin duniya ta fi zama jarabawa kaga mutum da kankarerin gida da katon mota da account a waje da gida wallahi ya fi zama jarabawa fiye da talaucin nan jama'a ko kullum da wani magana kuwa domin za ga mutum Allah ba shi wani abin ke suke ce to ne aka bani ai sai masallaci sai makaranta sai sadaka ko to ki tsaki kalla shi yana zuwa masallaci yana zuwa makaranta yana sadakar nan zai ki gane a to abin ya zama jarabawa ke da kake ce ai da ni ce a'a ke ma ɗin baki ba ƙarfin shaidan ba ina fata an fahimci wannan abu yanzu a cikinsu akwai walla wanda bai bacci sai a sai ya yi allura ta bacci saboda duniyar kawai wani harkokinmu na business a lokacin akwai wanda za ka ga malam zai mitin karfe tarin dare karfe sha ɗaya karfe ɗayan dare karfe uku yana mitin to shi zai bacci karfe hudu yana mitin kuma an sa mitin karfe bakwai da safe ko karfe takwas maka ga riga kowa zuwa kwana nawa yana bacci dole da in zai bacci sai dai gudu wani hotel din ba sai inda yake bai kanshi allura sannan sai bacci baccin nawa kwana biyu ko kwana uku ina magana sallafa ba ta wani kuma sai biya kudin jirgi tafi amerika ko ingila can zai huta allah dai shauta shi yasa diya da allah je ki bayo allah ki ringa kallon ni'imar da allah ya maki ke ba yanzu ke watakila kina nan kina jin haushin ba ki da kaza ba ku da gidan kanku ba ku da kaza ba kaza ba kaza mewa kayan sallah ma ba a yi ba ko to ki zauna ki kalla kuma to ki kalli wasu kuma su allah bai masa wannan baiwar ba ta wasu na nan an masu kayan sallan an masu kaza an masu kaza an masu kaza amma sallar da ke zuwa ba sa iya zuwa tafsir da ke zuwa ba sa iya zuwa kaza da kaza ke kalla fa wallahi ki auna ki Allah wani fi maki wancan kayan da wannan duniya ko ko wani alherin da Allah ya tattalan maki tabbas sallah ta fi shi sa Allah ce manzo Allah fa wala tamuddanna ay wala tamuddanna aynaka ila ma matana bihi azwajan minhum zaharatad dunya linaftinahum fihi sai Allah ce mene wa rizqu rabbika khairun wa baqa Allah ce manzon Allah kakkasa idan ka ga wanda muka sanyawa muka buda mai duniya aka bashi mata aka bashi dukiya aka kaza ce a'a wa rizqu rabbika khairun wa baqa azkin dake wajen ubangiji ka yafi alkhairi yafi tabbata har Allah madaukakin sarki fada cewa Allah ke cewa la nas'aluka rizqan na hannun narzuka ba za mu tambaye ka dukiya ba ba za mu tambaye ka mu za mu azurta ka Allah dai samu dace malai ce fa minhum man yatadabbaru wa yu'min cikin su akwai wanda zai sa ido ya sa tadabburi ya imani wa minhum man yakfuru cikin mutane akwai wanda ya kafirce thumma yawmal qiyamati baina aybayya thumma baina qiyamati baina aydihim fala ko summa yawmal qiyamati bayna aydihim sannan wannan abu suka aikata gaba daya rike masu gashi gashi a gaban su fala fala ya'dhumanna alayka kufruhum da haka annabi kai manzon Allah kada kafirce sai zama wani gagarumin lamari akan ka fa inna nujazihim domin sun kafirce ma za mu sakan ka musu da abin da suka yi wannan shi fada ne za mu ji kuma in za a zo daidai wajen a cikin ƙwararren makaranta inda Allah zai ce manzo Allah wasbir nafsaka ma alladhina da'una rabbahum bil gadati wal ashiriduna wajhahu as mas'alatu saniya mas'ala ta bi da malam yace shine yace ma'ana hadhihi aya ma'anar da wannan aya ke dauke da ita sai yace yunzaru ila qaulin nabi sallallahu alaihi wasallam za a yi duba zuwa ga fadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna dunya khadiratun hulwa duniya da ganta koriya ce shar sannan abaci mai zaƙi duniya gaba ɗayanta wallah mustaqlikum fiha Allah zai bar ku ya wanzar da ku a bayan ƙasa fa yanzura kaifa ta'maluna ya sa ido ga me za ku yi ga ta nan koriya shar kamar wata lambu ce sannan kuma ga ta da daɗi a baki ita duniya to amma Allah zai bar ku a ƙasa ya bakku da wannan koriyar duniya din ya bakku da mai zaki din ya ga za ku aikata jama'a na fatan fanci wannan abu wannan ita ce sifar duniya a cikin wannan akwai wata ista'ara ko kuma wata hikima ta Allah madaukakin sarki shine ta hadisin manzon Allah da aka ce duniya khadira in an ce menene khadir shine kamar irin wannan madakan fruit irin su apple su kankana su wani abubuwa din kaga suna da dadi a baka suna da kyan gani amma ba su da quality ku lura yanzu ne kika ajiye aful nan da kwana uku a wajen nan in kika wata sai ya fara ya zagonye inda ake ajiye kankana sai garka ta fa tsiyayewa da kanta haka ko ba haka ba da ake ajiye barba da haka zaki wani to haka duniya take amma da farko fa tana da kyau tana da sha'awa tana daɗi a baka to duk wanda ya tasa duniya a gaba ya kalli yadda wa'ancin abubuwa suke karewa a rayuwa haka suna lalacewa ne gaba ɗaya ina fatan fahimta to duniyan ma gaba ɗaya nan gaba Allah zai ce ta tashi ne gaba ɗaya ina fatan fahimta Allah ce har duwatsu ina gansu ga sanar sun tayi su ma suna tafiya suna shekewa suna zama ƙura suna zama ƙasa ina fatan fahimta Allah samu dace to sai annabi ya ce wa qawlu da fadin manzo Allah in yace cewa inna akhafu ma akhafu alaikum ma yukhrijullahu alaikum lakum min zaharati dunya lalle na ga cin abin da manzon Allah annabi yake cewa na fi maku jin tsoro shine abin da Allah zai bude muku na adan duniya adan duniya arziki da Allah zai kwararo shine abin da fi zama hadari in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya fi ji mana jin tsoron wannan akan duniya asalin hadisin sabai suka samu manzon suka ce rasulullahi muna fama da fatara babu kaya ba kaza ba kaza annabi ce ku yi hakuri wannan ba shi nake ji muku lal faqar aksha alaikum ban ji muku tsoron talauci ba zai lalata muku addini ba amma duniya ita ce nake ji muku tsoro idan ta zo ƙarshen ta kuma kuna ta faɗa da juna ku ta yaƙar juna to abinda nake ji muku tsoro kenan Allah shi kyauta mutum da wanda muke tare da su mutum ya samu arziki sai ka daina ganin shi gaba ɗaya sai dai daga sama a sai ku hatsu ce wallahi malam muna ji kuna ta kokari to kai naka wanda muka sani dafa ya bace ne ina fatan fanci wani abu Allah shi kyauta sai malai cewa ma qalu suka cewa ma zaharatud duniya manzon Allah mai zaharar duniya qala sai ce barakatul ardi shine arzikin da ke cikin bayan ƙasa su ne nake gudun kada bude maku ku zo kuna gogore ku ta kashe juna akan su malai ce kharrajahuma muslim wa ghayruhu min hadith abi sa'id da wannan hadisi da wancan na farko da makaranta imam muslim ya fitar da su ta hadisin ta hanyar sahabi abu sa'id al-khudri Allah kara masa yadda malaci wal ma'ana abin nufi annad duniya mustaqabatun fi zawqiha duniya abace mai dadi a wajen dandananta mu'jibatun fi manzariha in mutun ya kalle ta kuma za ta burge shi kathamari almustahala almu'jib almar'a kaman ƴaƴan tatuwa mai zaki masu zaki wasu ke burge mutane wajen kallo fabtalallahu biha ibadahu sai Allah ya jarci muta bayansa da wannan duniya din liyanzura ayyuhum ahsanu amala don cikin mutanen a ga waye zai fi kyautata ayyuka ai sai malin ce abin nufi man azhadu fiha wa atraku laha Allah ya ga waye zai fi zama yana da zuhud a duniya waye fi kyala duniya dan ta tafiyarta yayi mata saki goma wala sabila lil ibadi ila ma'asati ma zayyanahu Allah illa an yu'inahu ala zalika kuma ba yadda bayi za su iya kauce wannan adan da Allah ya sa sai fa Allah ya taimake su akai sai ta in kiga kin tsaya gam to ki sani taimakon Allah ne ba iyawa ki bane ba ma zuwa ki makanta bane zuwa ki makanta ma ai Allah ne sai ya taimake ki zuwa din ki sani ba dabara ki bane Allah ne saukake malai ce wali hadha kana umar yaqulu fi ma zakara zakarahu al-bukhari da haka ne sai da Umar Allah kara masa da yake faɗa cikin abin da Imam Bukhari ya faɗa cewa Allahumma inna la nastati'u illa an nafraha biha bima bima zayyatahu lana Allah lalle mu a matsayin mu na bayi ba yadda zamu sai mun farin ciki da abin da ka kawata mana duniya din nan Allahumma inni as'aluka an anfiqahu fi haqqika dan haka to tunda haka ne Allah ina roƙonka ka taimake ni wajen ɗaukan wannan duniya in ciyar a inda kake so an fahimta fada Allah an yi inahu ala infaqi fi haqqihi anan Umar sai roki Allah cewa Allah ya taimake gan ciyar da dukiya in haƙƙin da ya kamata kun fahimta kenan Umar me yake so ce mana ba makawa ne sai kai sha'awa kuɗi sai kai sha'awa kaza sai kai sha'awa kaza to amma ya za kenan sai Umar ke roƙon Allah madaukakin sarki ya taimake shi wajen wannan dukiya da ya abin da ya kamata da ita ina fatan fahimta da haka idan mutum ya samu dukiya mai kyau har annabi ya dake madalla da dukiya ta zama a hannun bawa mumini ina fatan fahimta mu ƙara ɗaukar misali da malam awar albani Allah ji kanshi da rahama duk kuɗin da ya samu mai da su kaf kaga sai Allah ya taimake shi wajen mene waje ya ɗauka ya mai da su wajen Allah maɗaukakin sarki in ya je lahira Allah da mai da shi da ninki ba ninki to wannan haka ake Allah ya taimake ka kenan kuma cikin bayi akwai wanda sunan suna taimakawa mutane je da ke tana tsoho abdullahi allah cikin rahama lokacin yana dare in ka je gidan shi kuke gani tun daga kafin ka je gidan ka tada mutane yema ma in ka je gidan ko ina tsibi tsibi duka ana ba mutane dukiya ne amma da ya mutu ka je ka ga wanda wajen ya zama ba kowa a mutane su ma sai a hankali malam ina jin iyalan ko ma ganin mutane ba sa yi ma mun zo mu ga da ku tun da ku matan mai gida ne ko kuma ba ma sa zuwa mutane shiru malam wajen ina fata an fanci wannan abu ku duba inda alhaji haruna dan ja Allah ji kan shi ma da rahama yi ku duba abin da mutum ne azkin da Allah bashi har yau fa a zare ba masallaci in haruna dan ja har yau ko namu ne da muke gina ina billahi bai kai shi ba ku je ku gani ku duba yadda yayi abin nan da yawa mutane malan wato mutane ba san sallallahu fari ne kwazazzabo irin inda ruwa kwazari ke zuwa in ya zo da gudu ruwa ke zuwa ya aka sai da gyara wannan ya zama da shi wannan masallaci din ku duba masallacin da ya bayar masallacin idi har yau ba wani masallacin idi standard irin wannan masallacin idi ya bayar a wuri mafi tsada ta shi dai kaza da kaza a ga wani Allah ya taimake shi kuma ku duba Alhaji Maji Alhaji Maji ba wanda ya ba da makabata ga ta nan har yanzu ba a ci rabi ba shekara wajen talatin da yan kai amma yanzu ba a ci rabi ba kuma cewa ke ku dai ciki in ƙara muku ashe shi ma a ciki za a binne shi kun fahimta duk wannan hanya da ya barke ta da kudin shi wadda tashi daga tudun wada ta fi da ta sabon garin nan wadda aka samu ta majaron da kudin shi farke wannan hanya din banda masallaci banda kaza da kaza masallaci waje kaza masallacin fi da masallaci a muciya masallaci waje kaza duk yi wannan abun ina fata kun fahimta suna nan fa ku duba Allah cancangi Allah ji kanshi rahama shi ma yadda gina makaranta lokacin yana da rai marayu Allah kaɗai san adadin marayu da ke wannan makaranta ɗin wanda yake taimaka banda fa a gidan shi ga wajen sana'a ga kafintoci za ka aurar da ya baka da kuɗi ka je ka ce Allah gafa tsayar labai wallahi abokin ya saura sati zai ce a to menene tashi ta wani e je a haɗa mai kaya cancan giba a don da san gidan a yasa a wajen kafintoci da gadaje da waye da waye da kaje shi kenan a wajen katifu akwai kaza sai shi bai ma san ƴaƴan da ya auren ba a rayuwar shi bai san iya kawai da wani abun ba to kaga wayannan jama'a Allah ya taimake su akan wajen kashe kuɗin irin addu'a sai na Umar Allah ya taimake ni ɗauki dukiyar su akan inda ya kamata amma waɗanda Allah wulakanta sai ga dukiyar saboda Allah ya wulakanta su ba sani ba sai ga ba su aikin alkhairi ba su aikin masallaci ba su aikin makaranta ba su a taimakon 'yan uwa ballanta na waje ta wannan allah ga mulaƙarta shi ina fatan fahimta da haka mu ma muna duwa idan ka ba mu kuma ku yaduwa idan allah ba ku dukiya ka ce a ai an ce zuhudu ka watsi dukiya ba haka ake nufi ba haka samu ka yi abin da ya kamata da ita allah samu dace malai cewa haza ma'anan qauluhu alayhi salatu wassalam wannan shine ma'anan fadin manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata ga cewa fa man akhadahu bi dibi nafsin burika lahu fihi duk wanda ya anshi duniya ya samu duniya ta dadin rai ba ta hanyar ciwa-ciwa da magudi da danniya da zalunci ba ya je kasuwanci ne ko ya aiki ko kaza kaza Allah ya bashi burika lahu Allah sai mai albarka a ciki waman akhadahu bi ishrafi nafsin duk wanda ya anshi dukiya ta hanyar mika kai ina daban badanci da sauransu sai ya ce kana kalladhi yaqul wala yashwa zai zama kamar mutum da yake ci baya koshi ne kawai zai ta tarawa ne ba zai iya komai da su ba kun fahimta amma wanda ya bai da kamata daga Allah ya bashi sai kuma Allah ya taimake shi abin da ya kamata amma wanda ya ba hanya da bata dace ba sai gashi ya samu amma yana ta tara abin nan kudu wanda yake ci bai koshi zai ta zuba a cikin ne ba zai fito ba ko to haka wanda ya samu zai ta ajewa yana ta tara ta tara ba zai komai da su ba irin su ne zaga sai ran biki ta zo a biki zaga yana da kuɗi inda ba lada ba labbale la'ada a ɗebo ma'aikata makaɗa a biki kaza a yi kaza a yi kaza ta kashe kuɗi bikin yarinya ɗaya suka ce an kashe naira miliyan ashirin bikin yarinya guda ɗaya ina fatan fahimta to kaga wannan ai mutum abin nan ko bikin yaron shi guda daya saboda wadata ma akwai wanda wai sai an hau jirgi lokacin ba corona a ce can wai a can za a yi party sai a shata jirgi saboda dai isa Allah shi kyauta mala malik ke cewa wa hadha shi kuma wannan hadisi ya riga gabata mala cewa haka za huwa al-mukthiru min ad-dunya haka mutumin da ya yawaita game da duniya la yaqna'u ma yahsul lahu minha har abada ba zai gamsu da abin da Allah ya bashi ba bal himmatuhu jam'uha za ga himmarsa gaba da akan wajen tara duniya din ne wa zalika li adamil fahmi anillahi ta'ala wa rasulihi wannan kuma ya zo sakamakon rashin fahimta ne sakon da yake zuwa daga Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasa finci wannan sakon fa innal fitnata ma'ahuma hasila domin duk fitina game da duniya din nan abu ne da yake tabbatacce ba za a rasa shi ba wa adamu salamati galiya kuma rashin kubuta daga fitinan nan abu ne mai tsada ba kowa zai fita daga ciki ba na nemi kuɗi sai na fanci akwai hikima da Allah watakila bai bani a lokacin da nema ba na nemi kuɗi Allah san shi dai san abin da aka wajen nema nema kuɗi masu na kuɗi ba irin wannan yan naira miliyan biyu uku biyar goma da ake magana ba watakila zana can Dubai ko na tafi Ingila ko America ko abin nan duk da watakila wannan katin duk da ba zai wahala ni da kaina da ce to akwai hikima da Allah ake kuma na gode mai shi ina fatan fahimta don da Allah ya baka dukiyar watakila a lokacin ba za ka zauna lafiya ba don na da tunanin international business jikanan jikanan a yanan a yanda yana ne watakila sai dai ka ɗewo kuɗi ka ce a gina masallacin fa Allah baka wannan dama kenan ka ɗewo kuɗi a gina makaranta amma ni na fi jaɗin yanzu wannan ɗauki littafin nan kanta ni na fi gamsuwa da wannan fiye da a ce ga duniya kuma a ce ana ta ginawa ni na fi gamsuwa da wannan abu saboda kuma ka shiga duniya ma malam sai dai a hankali za ka je kai mitin da wannan za ka yi sauka daga wasu ra'ayi naka za ka yi kaza abubuwan sai a hankali wallahi kawai ku bari kawai duniya kuke galanta kawai a shiru wallahi malam in muka je mitin wanda aka ka zauna su malam za ka Allah da ya kyauta wani ma abige zai zo abige ya sha giya ita tun wata kuma karuwa ce za ta zo maka kuma karuwa za ta zo kuma ku zauna mitin ka ba ta lamba ka ta baka lamba ta kuma dole haka za a yi business din ina fatan fahimta haka duniya ne kuke kallanta inda Allah yake kin ga gode wa Allah bai wa Allah kai man da Allah yake gode masa kullum mun ga kallon ne wanda Allah ya mana Allah sa mu dace waqad aflaha man aslama duk wanda ya kubuta daga wannan matsala ta duniya to ya ga samu rabo wa ruzika kafafan Allah azta shi abin da yake shi na rayuwa Allah sa kina samu ki ciki shaki biya kudin makaranta to ki gode wa Allah wa qanna'ahu Allah bima atahu duk wanda Allah ya sa masa wadata da abin da ya bashi to kuma ya gode Allah madaukakin sarki Allah ka sa mana wadatuwa da abin da ka bamu Allah duk abin da ka bamu ya Allah ka sa mana gamsuwa da amsu da wadatuwa da godiya gare ka ga wannan abin da ka bamu malai cewa qala ibn atiya kuma ibn atiya ke cewa kana abi kana abi radiyallahu yaqulu fi qawlihi ta'ala babana yana kasance na faɗa mun fassara faɗin Allah maɗaukakin sarki a hasanu amala ai a hasanul amali akhadhu bi haqqin ma'ana kyauta ake shine an samun dukiya ta hanyar da ya dace wa infaqun fi haqqin ma'al iman da ce da dukiya a bisa haƙi tare da imani wa da'ul fara'idi da kuma sauke faralloli yin sallah da azumi da sauransu wajtinabul maharim da nisanta dukkan abin da yake haram wal iktharu min al mandubi da kuma yawaita ayyuka nagari fi ilaihi a cikin wannan aiki din ina fatan fahimta qultu qurbi sai ce sai nace huwa qaulun hasan wannan magana ce mai kyau wajizun fi alfazi duk da ya takaita magalfazan amma dai tana da kyau baligun fi ma'anahu yana da balaga ya kai matuƙa wajen ma'anarsa wa qad jama'ahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi lamzin wahidin manzon Allah ya hada wannan bayanan gaba daya wal fazi daya وهو قوله لسفيان بن عبد الله الثقفي لما قال شيني فدن ديو سفيان الثقفي سنديتي يا رسول الله منزل الله قل لي في الاسلام قولا لا اسال عنه احدا بعدك gaga mu wata magana a musunci wanda bazan tambayi wani bayan ka fi riwayatin wa fi riwayatin gairaka ma'ana wata sun ce ba'adaka wani ce kuma gairaka qala sai ce qul amantu billahi thumma istaqim to ka ce ka yi imani da Allah kuma ka tsaya kan imani kakkai kwana hagu ko dama kharrajahu muslim muslim ya fitar da wannan hadisi wa qala sufyan thawri babban malami sufyan thawri ke cewa shi kuma ahsanu amala mafi wanda fi kyautata ayyuka din zuwa cikin aya din sai ya ce azhadun fi dunya wanda fi su zuhudu a duniya wa to amma mu tsaya da wannan abun in an ce zuhudu ba da fasar da ɗan ɗariƙa ke fassara ta ba shine wai ba za ka kwanta akan gado mai katifa ba sai dai ka taura a tabarma tabarma ba ta roba ka rauni ba za ka sa kaya masu kyau ba ba za ka ba fa wannan shine zuhudu ba me ake zuhudu shine abin da ya fassara a baya samun abu ta hanyar da ya dace shari'a ta yi da shi kashe su ta yadda shari'a ta yi da su da rashin nutsawa wajen holewa a duniya amma ba haka ba a dangana sa kaya mai kyau ina fatan fahimta yakan sai kaya ya sa saboda baki in ya samu nama yana ci amma masu da sai ba su ci nama ba ina fatan fahimta kun fahimci wani abu a me a faru shine annabi ya kwanta a cikin karauni a cikin ƙasa haka karauni kai taimai shi da haka umar ce rasulullahi irin kai na zama cikin karauni da kaza annabi ce a wannan abin da Allah ya sauƙaƙe kenan wancin sarakuna da ke holewa ba irinsu ba ne mu kakka haɗa mu da su ya umar wannan allah an ujjilan lahun tsayibatun an riga an gama ba su abin da samu ne a nan duniya allah sa kun fahimta da haka ba ma'anar zuhudu ba ne a ce mutum wai ba zai burosh ba ba zai shafa mai ba ba zai goge kaya ba sam wani ba zuhudu ba ne wallahi zuhudu shine mene ka samo ta hanyar da ya halarsa ka kashe ta hanyar da Allah ya ce ka kashe sannan kakka miƙe ƙafa a wajen duniya da tunanin tara ta saboda hanyar maza ma ce wannan ina fata kun fito na abun abin da aka ce kakka wode wajen duniya din shine yanzu in ka zo cin abinci nan kin aje naman kaza nan ƴan shila nan kin aje kaza nan afur nan wane ne an abuji kala goma a ce ai wani abun zaki taki nafila hmm? kin yage wannan kinci shi sa duk ga ayan mutanen nan ga sai ga yaro ya zama wanda ake cewa obesity ake cewa sai ga yaro ya zama dan wani kulku haka da yana zaki suna tafiya saboda aka zo aka aje abinci ya ci wannan ya ci wannan saboda akwai wadata duk ga yaro suna cutuwa ko ba haka bane mu ada baka ga sai da in ka ga mutum da kiba to halitta Allah ne ada kaga mutum giant katoto jibgege to amma yanzu wannan cimar da ake nagawa yara ne yana kan fo yana kashi an bai cinye kaza ya sauko wanda yake mashi an hada shi da apple ba haka ake ba sai ka ga mutum to in mutum ya cika irin wannan ciyeciyan ba zai samu sakewa na ibada Allah ba kaga irin wanda ya samu wannan duniya din ba zai dinga azumin alhamis da litinin ba shi zama ka ce daga kima a nazudu shi ne rashin zakewa wajen holewa a rayuwar duniya din ina fatan fahimta Allah samu dace to malam sai ke cewa a qala sufyan ce hasan sai ce azabun fiya wa kaza qala abu isa min asqalani hasan ay atrakum laha malam cewa qad ikhtalafa ibaratu ulama fi zuhudi fa qala qaumun to imamu qurtubi dai gashi nan ya ci gaba da dogon zance game da abin da ya shafi zuhudu cewa malamai sun yi sabani game da menene abin da ake cewa zuhudu bari mu karanta din qala qaumun wasu ka ce qisarul amali walaisa bi akal khatifi wa libsil aba'at yace abinda wasu kace zuhudu shine rage dogon buri rage mene dogon buri wa walaisa bi akal khasis ba wai cin abu mara dadi shine zuhudu ba wa libsu aba'ati da sanya riga irin ta malamai din nan ba shine zuhudu ba qala hu sufyanu thawri sufyanu sai faɗi wannan magana din qala ulama'una malamu suka ce wa sadaqa radiyallahu anhu sanin Sufyan Thawri gaskiya fa inna man qasara amaluhu domin duk wanda burin sa ya zama gajere ne lam yata'annaq fil maqamat ba zai zake wajen cin abinci ba wala yatafannan fil malbusat ba za ga yana fanni fannin sa tafafi kala kala ba duk iyayi sai ya shiga za ga mutum da wannan abun ba wa akhadha min ad-dunya ma taysara a duniya zai dauki abin da ya sauƙaƙa ne kawai wajtaza aminha ma yuballig zai ci ne abin da zai sa kashin bayan shi ya tsaya kawai shi kira abin zai bukata wanda ya takaita burinsa a duniya abu da malai ke cewa shi ne ba za ga ya zike wajen abinci ba ba za ga ga ya zama fanni fannin tufafi ba yanzu wannan nan fa shekara tur in ya sa wani riga ya cire sai gobe zai ta gobe daban ta jibi daban idan yana biki ma zai sa da safe zai sa da rana mun ga wajen mitin wani kuka mitin da shehu da safe riga zai sa daban ta rana daban ta dare daban riga kala kuma ba ka sake ganin shi da wannan abun ba ina fata mun fahimta ina wayannan kayan suke kuma oho suna can an sa sip sip daki kaza kaya kaza kaza ga sanan haka nan kawai to shi ne malai ce wanda ya irin wannan ba za a gan shi daga wannan zakiya mai zuhuri kenan a duniya mai zai dauka abin da yake bukata kawai zai dauka wa qala qawm wasu kuma suka ce bagdul mahamada zuhudi shine mutum ya ki a ringa yabansa ba ka zauna kullum sai an yabe ka ba wa hubbu sana da kuma nisantar san a ringa yaba maka akan abubuwan da kake na alkhairi ba wa huwa qaulul auza'i wannan shine magana auza'i wa man dhahaba ilai da wanda suka tafi akan wannan fahimta suka ce wannan zuhudu da haka imamul qahtani ce zuhudu kala biyu ne zuhudun fi sana wa zuhudun fi duniya dole ne zama zuhudu kana da zuhudu a cikin harkar duniya da zakewa wajen cin abinci sannan kuma da zuhudu a ina kenan kuma waje ba mutane wani shikenan in ba a yabe shi ba ba zauna lafiya ba ina fatan fahimta duk abin da zai yi wani shi soke sai an yaba a jirgin ruwa ce ai suwa na sun yi kaza ai suwa na sun yi kaza yawa Allah shi kyauta malice wa qala qamus ka ci tarkud duniya kullaha min zuhudi barin duniya gaba ɗaya na gacin zuhudu ahabba tarkaha am kariha ya so ya batta ko bai so ba dai in ya batta gaba ɗaya to shine zuhudu وهو قول فضيل wannan shine magana wani wani malami suna fudail wa an bishr bin harith qala bishr dan harith ke cewa hubbud dunya hubbu liqa'in nasi san duniya kuma shine san haduwa da mutane san hada connection cewa eh to gwamna kaza abokinka ne minista kaza abokina ne wani kaza kullun hada mutane dai mun fahimci wani abun ko Allah ya ji kamar albani haka ke ta fada wajen nan ce malaman mu sun zama yan ahlalin duniya yan bariki wai malam wani shi burin shi kace yana da alaka da wani yana galiban wallahi kamar da Sufyan Sauri ke cewa nisanta irin wannan mutane shi bai maka ma zama lafiya galiban irin wannan abuwa din kuma sai ka zauna da su za ka gane cewa wasu baka iya baka saka gaya masa gaskiya ba wallahi kai ba ka fadanta ba ba ina fatan fahimta malaman mu su ma sun zama kowanne wai tafannin kaya su ma za a je wazin kasa malai na masa mockery za a je wa'azin tafsiri sai mutum cika akwati da kayan sawa ya cika ya cika akwatina akwatina biyu uku da kayan sawa da malin malin da kaya kaza ba ga su ga suna tafsiri mai jan baki kayan shi ne daban akwai wanda wallahi in aka ba tafsiri a gama da mai jan bakin da mai fassara gaba ɗin ba su canza kaya ba kullum na kullum daban za a gani ana sa kuma manyan manya haka sun zauna kamar wasu alhazai wallahi ni akwai malamin da ke gani na ɗauka wani alhaji ne ke bayanin wasu kasuwanci a tv ashe wai malami ne tafsiri ke ina fatan fahimta da haka matasa malamai suka ɗauka wai wannan shine ethic na malanta kun gane abin ma'ana ya zama kamar shi ne ɗabi'an malanta sun manta ɗabi'an malanta shi ne yanzu za ka yi tafsirin ayan a kan ka zo da mujalladi talatin kana ƙwarin fassara mana aya guda ɗaya duk ka karanta su kuma wani shi abin da ake buƙatar malami in za ka je tafsiri a kan ka cika mota da littafai tafsirai duk an sauke su an tafi da su in ka je sai malam sai dai ka ji tausaya mutane a karatun amma ba wadda kai ka gama ba ina fata an fanci abin nan sai dai kawai da karatun za su fanci wannan yaya wa to sai dai ka haƙura amma ba wadda kai ka gama tafsirin ba Allah dai shi kyauta sai ga mutane burinsu in Allah kyauta ga irin wannan sun fi jin daɗi su gansu da manyan alhazai fiye da gansu ɗalibai sun fi jin daɗi su gansu da manyan masu mukami fiye da su gansu da ɗalibai wurona ali yana ga cikin alamun karkata zuwa ga duniya ɗin kai malami ka fi jin daɗi ganka da suwa ne yalla baiwa ne su minista suwa ne su gwamna suwa to su ne suke da kima a wajenka ɗalibai da suke zuwa su koyi ƙur'ani da hadisi a wajenka fa ba su da kima ba ka san ganin su in ka zo maza ka wuris baka baka na ba su da wani muhimmanci a wajenka ina fatan fahimta ba haka salaf suke ba wallahi mala yace wa zudu fi dunya zudun fi liqa'in nas zudu a duniya dai shine nisantar haduwa da mutane wa an fudail aidan alamatu zudu fi dunya azudu fi nas daga cikin alamar zudu a duniya shine zudu wajen har haduwa da mutane wa qala qaumun wasu ce kuma la yakunu zahiru zahidan hatta yakuna tarku dunya ahabba ilay min akhadha mutum ba zama yana zuhudu ba sai in ya zama barin duniya yafi mai amsarta qala ibrahim ibn adhama ibrahim dan adhama shi ya faɗi wannan magana wannan kuma mun ga irin wannan a malamin abubakar gumi malam abubakar gumi a majalisin shi za a kawo dukiya a nan ke rabar da ita na ba ku labari kwanaki a masu katin bukhari ba su labari malamin malam ahmad kauru sun je kano tare da malam abubakar gumi a mota wata fijo ta malam gumi na wata tsohuwa an dawo wajen kura mota ta mutum musu ba mai mai ya ƙare shi ko malam ba kuɗi malam kauru babu kuɗi aka tsaya nan wajen mutane wucewa haka wannan alhaji da ya zo sai ta halaka mata malam me ya faru sai ce a wani abu na ya tsaya muna ya tsaye da mu nan muna jira shi insha Allah za mu wuce malam ko ce haba malam haba malam a ga mai mana gaskiya abin nan bai faɗe cewa wani alhaji wa motan ma in ya so daga lokacin sai a shiga Kano a ɗauko sabuwa ce malam gata amma ya ce mai ne ya ƙare yana ganin ƙasƙanci ne ma'anan wajen sai da wani mai basira ya zo ya fanci abin da ke zai ce a to shi ke na mala akwai abin da faru ce malin kawai ce bai da ya kai aka ce aka je aka cika masu motar da bai tukuna sannan aka wuce sau nawa za a zo karatu majalisar malan gumi sai a zo da mukul mota guda biyar shirka nan sai ce to ina wa ne da ka zo ka ce ba kudin ce ta ungo ta kai ce faɗi haka zai rabar da motocin nan bai taɓa shiga da guda ɗaya gida ba sai a zo da tirela abinci in ya ɗauki buhu ɗaya aka shiga gidan nan sai a zo kuma kana nan ana karatu fa la haula wala quwwata illa billah Allah ya jikan malama karkubi ana haka fa zaka yi zuwa ga an turo yaro wajen yaro a zo sai ce to hajjia ta ce fa ba ce abin da a ce yau ce to ta Allah zai kawo to wannan sune asalin zuhud masu zuhudi kenan mala ba wai bai da hanyar da zai tara bane malam da su aka gafa Najeriya amma wallahi sun haƙura duniyar sun kuma ƙare lafiya don manyan malaman da suka tara duniya a lokacin suna nan ba su da kima a duniyar mayan amma hayo aka ci abakar gumi kada ji cewa wani babban waliyin Allah ne an faci wani abun ko wani abu da muka faɗa mutane ba su gane ba ka san shi albani ana gan shi multimillionaire ne amma da ya mutu account ɗin shi duka da aka haɗa da first bank da gt da wani duka bai kai dubu hamsin ba duka bai kai dubu hamsin ba abinda aka har haɗo wanda ya mallaka wanda yake da su a account ɗin shi kaf ba kuma wata wanda ya zo ce ga wata miliyan goma ko miliyan kaza ba wanda ya wannan har yau wannan ɗan abin da aka samu shi kenan ina fatan fahimta Allah dai samu dace amma ce malamai su dinga gogorin tara gidaje wa ana tara yara kasi talauci kasi wahala haba malam Allah dai samu dace shi zakatun sai ga bai da tasirin komai malai ce di la yakunu zahidu zahidan hatta yakuna tarku dunya ahabba ilay min akhadha qala ibrahim ibn haram wa qama qaum suka ce azudu an tazada fi dunya bi qalbika shine kai zudu a duniya da zuciya qala ibn mubarak ibn mubarak faɗa haka ibn mubarak babban attajiri ne mai kuɗi yana kuma taimakon danginsa da talakawa da ɗaliban ilimi musamman ɗaliban ilimi da malaman ilimi ibn mubarak ya ringa taimakon su ina fatan fahimta sakamakon arziki da Allah ya masa ko baka saka ce ba shi da zuhudu ba har ma littafi yake shi az-zuhudu wa qala firqatun az-zuhudu hubbul maut wasu kuma suka ce zuhudu shine son mutuwa kaji kina son ki mutu wasu suka ce wannan shine zuhudu wal qawlul awwal malai ce magana farko dai ya ummu hadil aqwal tana hade dukkan wani maganganu bil ma'ana a wajen ma'ana fa huwa aula wannan kuma shi fa dacewa da dauki wannan fasara annan insha Allah ta'ala a gurguje wannan shine karshen wannan matattauna ko ko inda muka so mu dakata game da mas'alolin da malai so ya kawo a wannan waje Allah sa mu dace ana nuna mun lokaci ya kure insha Allah ta'ala za mu kwana anan sai Allah kai mu gobe sai mu tashi fadin Allah am hasibta anna ashabal kafi warar imkanu min ayatina ajaba in fara daga tarihin mutanen ashabul kafi din me ya faru ina aka kwana aka tashi insha Allah kuma zamu iyaye mu insha Allah wajen takaita sharhohi din da karanto sharhi malamai insha Allah ta'ala duk da mun da muka so ba mu so mun so da a ce an sauke sura kaga ba zai yi ba a haka din sai dai za a za a sa zuku ko ba za mu zuku ba Allah sa mu dace akwai tambaya ko ko shikenan a tashi to Allahumma qasim lana min khashyatika ma taqulu bi bayna bayna ma'asatika wa min ta'atika ma tuballighuna bi jannataka ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتئنا اللهم بأسمائنا أبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعل الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلل علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا لا يرحمنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب إنك أنت الوهاب اللهم سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته